والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau laraba sha uku ga watan sha'ban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijiriya wanda ya dace da sha biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna darasi na arba'in da tara a cikin karatunmu na littafin sharhin wato zadul mustaqni a wannan masallaci ne albarka na Usman bin Affan kofar gadon kai Kano Najeriya yau za mu karasa shurudu sala kuma in Allah ya ba mu lokaci za mu shiga babu sifatu sala a can ƙarshe idan za ku iya cinawa mai littafin ya ce Allah ya mai rahama wa ya jibu niyyatul imamaci wal ihtimam wa ya jibu niyyatul imamaci wal ihtimam matsala ta farko da za mu tashi a kanta yau ina so ‘yan uwa su bani natsuwarsu sosai wajibi ne idan mutum zai yi limanci sai ya ƙudurta niyyar zai yi wa mutane limanci a cikin sallar da zai yi musu sannan kuma wajibi ne idan zai bi liman shi ma sai ya ƙulla niyyar cewa yana bin liman ne wanda zai yi wa mutane limanci to sai ya ƙudurce niyyar shi liman ne wanda kuma zai bi liman ɗin shi ma sai ya yi niyyar cewa zai bi liman ne haka malamin ce e niyyar cewa shi liman ne na bayansa kuma suna koyi da shi suka ce lihusulil jama'a da wannan ne za a samu ladan jam'i ɗin to wannan kuma ma niyyar limanci a sallar juma'a ta fi ƙarfi dole ne idan liman zai yi wa mutane sallar juma'a to ya ƙudurta cewa zai yi juma'a ne limanci na sallar juma'a yana bin ma'ana mutane suna bin sa shi yasa suka ce يلزم بنية الإمامة في الجمعة دولني أينية لمن شيء أصل الجمعة wannan ra'ayin malamin kenan ra'ayi na biyu suka ce ba dole ba ne mutum ya ƙulla niyya don zai yi limanci kawai sai ya ƙulla niyyar cewa zai yi limanci suka ce ba dole ba ne ba wajibi ba ne suka ce ko da bai yi niyyar limanci ba in yi wa mutane sallah sallah ta yi ya inganta ma musu koyi da shi ko da bai niyya ba suka ce babu dalili na wajabta wa liman ya yi niyyar limanci don zai ja mutane sallah to wannan matsalar tasu ta malaman fiqihu ta gino ne akan wannan matsalar kamar haka shin liman yana ɗauke wa mamu sallah larurorin sallah da sahawu da rafkanuwa da kurakurai da mamu yake yi a sallah kun aminta cewa liman yana ɗauke masa? ko liman ba ruwansa da mamu baya baya wa mamu komai dalilin sabanin liman yana iya tarewa mamu yana iya ɗaukewa mamu wasu kurakurai misali da ya yi a cikin sallah kamar yadda aka sani ko kuma ya ɗauke masa shine matsalata hamlin imami anil ma'mum suka ce in dai liman yana da alaƙa da mamu in dai liman yana ɗaukewa mamu wani abu kamar ya ɗauke masa wani abu yanzu idan ka zo sallah kai kai kaɗai Allahu akbar ba za ka karanta fatiha ba haka ne amma idan ka zo kana bin liman ya yi ruku'i ka ce Allahu akbar akwai wanda ya ce dole sai ka yi fatiha kenan liman yana ɗaukewa me yana ɗaukewa mamu wani abu haka ne suka ce in dai ku yana ɗaukewa mamu wani abu to yaya za a yi a sa shi aikin da bai yi niyya ba yaya zai zo yana limanci bai ma san bai ƙudurce a ransa a zuciyarsa cewa akwai wasu a bayansa da yake ɗauke musu larurori ba suka ce dole ne liman sai ya ƙulla niyya cewa yana sallah kuma yana ɗauke da akwai mamu a bayan shi ina so ku lura da hujjojin kowane ɓangare da suka tafi a kai um, kenan suka ce anna salatal ma'mum mabniyatun ala salatul imam sallan mamu tana allake ne tana gine ne akan sallar liman kuma mutum ibadarsa tana karbuwa ne da karbuwar sallar liman ɗinsa da haka dole liman ya ɗauki niyya kuna tare da wannan ra'ayin koko dai mu ƙara gaba dai kun san me dalilinsu idan har zai ɗauke masa fatiha ko zai ɗauke masa wasu abu da bai yi ba yanzu duk abin da aka yi a raka'a a tsaye an yi kabbara an yi tsayuwar karatun fatiha an yi karatun fatiha an yi kaza an yi kaza kawai kana zuwa Allahu akbar kana rukui wai fa duk ɗaya kuke da sauran wai sai a ce wai ka samu me ka samu raka'a suka ce to yaya yaya za a yi ba zai yi niyyar cewa yana limanci ba yana yi wa wani aiki ba suka ce dole sai yayi niyya waɗannan malamai masu wannan ra'ayi suka ce da za ka zo kana limanci ko kana sallah sai wani ya zo ya bi ka kai fa baka ma san yana bin ka ba kana sallar ka ne ta farilla kai ɗaya a masallaci wasu suka jona baka san suna bin ka ba a bisa wannan ka'idar ba su da sallah ku nutsu fa to karatun ya fara zurfi an fara zunguro abubuwa kenan suka ce da a ce mutum yana saboda me sun tafi akan ka'idar dole in dai za ka yi limanci sai ka yi niyyar kana yi wa mai yin jama'a yi wa jama'a ne to wannan kai kawai kana yi sun zo sun jona maka sahu guda baka sani ba sai da kai sallama sai kaga wasu sun tashi suna cika sallah suka ce sallah ba ta yi ba saboda me bai inganta ba bai baka san ana bin ka ba to yaya wannan jam'in suka ce tabdulul jama'a sallar jam'in ta lalace gaba daya amma za a ba su ladan kowa ya sallasa shi shi kadai me yasa suka ce ai wala taqa'u salatul jama'a illa bi niyyati al-imam sallar jam'i ba a cewa ka samu ladan jam'i in dai liman ɗinka bai kulla niyan yana yin jam'i ba to akwai wasu malamai da suka dan raba kafa su kuma a mazhabar su suka ce gaskiya liman baya iya ɗauke wa mutum fatiha akwai masu faɗin haka cewa innal imama la yahmilu fatihata baya iya ɗauke fatiha fatiha rukuni ce da haka ba zai iya ɗauke mutum fatiha ba da haka duk wani rukuni liman ba zai ɗauke maka ba in su ya ɗauke maka fatiha to zai ɗauke maka wani rukuni a cikin rukunin sallah to ya za a yi yanzu wannan suka ce maganar yin niyya ta liman su ma wannan fa akwai saɓani da yawa a kai akwai matsaloli ta yadda me matsalar ta farko da za ku fara tunawa to yanzu wannan yaya za su yi da wanda ya zo ya samu liman ya yi rukuri ya yi kabbara liman da shi ya yi fatiya ko to amma ma mu ai bai yi fatiya ba to yanzu ya za su ya samu raka'a ko bai samu to in sun ce shi ma a wannan ra'ayin in sun ce liman baya ɗaukewa mamu fatiha saboda rukuni ce to ya za mu yi da hadisan da suka zo suka tabbatar wa mutum in ya zo ya tarar da liman ya yi ruku'i ya kabbara ya bi shi ya samu raka'a shi ma wannan wani karatu ne mai zaman kanshi to anan su suka ce maganar niyyar limanci kawai dai an ce mutum ya niyyar limanci ne don a samu falala kawai don neman falala kawai amma ba yi da wani laifi kuma ba dole bane a gare shi idan bai kulla niyyar limanci a lokacin da zai yi limanci ba to wai ya za mu yi da wannan matsalar ne malamai suka ce abin da ya fi kyau a cikin wannan matsala ta niyyar liman akwai saɓani da maganganu masu tarin yawa amma abin da ya fi kewayewa ya fi dacewa lallai wajibi ne ga dukkan wani liman ya kula da duk matsalar sallah da aka yi saɓani a cikinta ya duba abin da zai fitar da mamunsa daga hatsari da kuma rikicin watakila su rasa jam'i menene wannan suka ce kawai ya yi niyyar limancin tun da dai ai babu damuwa inda ya neman limancin ai akwai jam'in kuma ya fita daga rikicin waɗanda suka ce in bai yi niyyar limanci ba jam'in nan fa bai samu ba a samu faladan jam'in nan ba ina fata na fahimta akwai masu wannan cewa in dai bai kulla wannan niyyar ba to fa ba ki da ba ku da ladan jam'in nan sai limamin ku ya kulle niyya to anan gurin tun da akwai sabani suka ce ko da shi liman a fahimtar su yana ganin ba dole ne sai yayi niyya ba an yadda ba dole bane saboda rashin dalili ingantacce to amma saboda nauyin sallar jama'a da ke bayanka to ka kulla niyya din saboda ka kubutar da salatun nasi anil khata' sallar mutane daga kuskure ina fata ana fahimta kuma da yawa cikin malaman addinin musulunci sun ja kunnen limamai akan mura'atul khilafi menene mura'atul khilaf lalle liman da yake wa mutane limanci to ya lura da duk gaɓoɓi da malaman musulunci suka yi saɓani a cikin hukuncin sallar jam'i da jama'a ya kula da yanda zai yi ya fitar da sallar mabiyansa daga kuskure ya ƙoƙari ya kamanta ko da shi a ra'ayinsa bai yadda da wajibcin niyyar yin jam'i ɗin ba to amma wala Allah waɗancan malaman suna da gaskiya kuma wani cikin mamushi kuma yana da yadda da niyyar sai wato yadda da sai an ƙulla niyyar jama'a ɗin to don ka fitar da sallar mutane daga kuskure to shikenan sai ka kulla niyya din daga cikin su malaman suka yi magana akan wannan akwai Hafiz ibn Abdul Bar annumari Allah ya masa rahama da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi ma ya magana akan wannan da Ibn Al-Qayyim Allah ya masa rahama shi ma ya magana da Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani duk sun yi magana akan mura'atul khilafi galiman da yake jan mutane wato sallah lalle yanbaghi lil imami aka ce an yatanabba lil khilaf lalle liman ya kula da harkoki na sabani na malamai a cikin harkokin sallah kaga ya nuna liman dole ya karatu kenan a kada ya zauna yana dogon bacci to sai matsala ta biyu da zamu tattauna akan ta yau a littafin ku yace wa inna wal munfaridu al i'timama lam yasih kaniyati imamatihi fardan nan mutum ne yana sallah shi shi kadai yana sallah shi shi kadai yana cikin sallar sai ya kaga yana sallah shi kadai ya san shi kadai ne ko kuma daman mun tafi akan cewa duk wanda zai bi jam'i ai daman zai sa a ransa cewa yana bin liman ne ko to yana cikin sallar shi shi kadai kawai sai ya juya niyyar sai ya ce shi yanzu ya zama mamu kun fahimce ni to me hukuncin wannan suka ce wa innawal munfaridu li itimama lam yasih ban sani ba ina jin sai na muku bayani me yasa bai inganta ba lokacin da ya ɗauki niyyar sallah shi shi kaɗai hukuncinsa fa a sallah daban ne fa da kuma wanda ya yi niyyar bin liman ku lura kamar yaya lokacin da mutum yake sallah shi shi kaɗai kaga dole sai ya karanta fatiha ko wasu malaman suka ce dole sai ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu ko akwai abubuwan da in yana sallah shi kadai dole yayi amma lokacin da ya juya ya zama mamufa wani abu bai zama dole akan shi ba suka ce to yaya ka ɗauko niyyar niyyar fa ta tafi wajen Allah yaya ka ɗauko niyyar yin sallarka kai ɗaya da niyyar za ka yi fatiha za ka yi kaza za ka yi kaza baka sake sabuwar niyya ba baka sake sabuwar sallah ba kurin sai ka shiga ka canja yanayin sallar ka dawo kana sallar jam'i suka ce bai inganta ba zan ƙara bayani na ce karatun yau a ɗan natsu a biya hankali wani lokacin takan iya faruwa mutum ya kabbara sallah ya sani a ransa cewa dole ya karanta fatiha to kaga wannan shine asali dole ya karanta fatihan nan shine mai asali to kuma niyyarka tana tafiya ne akan asalin abin da ka ginu akai innamal a'malu binniyat malamai suka ce almunfaridu aqwa min alma'mum ku rike wannan ka'idar mai sallah shi shi kadai karfin sallarsa ta fi ta mamu mai bi wani lokacin mu mamu Allahu akbar kawai zai ya rike hannunsa yana tunani kawai a lallaba kawai a ce da to ba laifi tun da ya bi jam'i sallah ta karbo yanzu mutum ya isa yayi wannan abun yana sallah shi shi kadai to al munfaridu aqwa min al ma'mum mi sallah shi shi kadai yafi ainihin wato mamu um wani lokacin kuma ana iya samun munfaridi ya zama kamar liman akwai abubuwan da suka wajaba akan mai sallah munfaridi in nace munfaridi mai sallah shi shi kadai wanda waɗannan abubuwan ba su zama wajibi kuma a kansa idan yana mamu ba na yi muku misali kaman faɗin sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu wannan duk wanda yake sallah shi shi kadai ba zai ba ko ba ka bane yawwa haka liman shi ma dole ya ce sami Allahu liman hamidahu faɗin rabbana wa lakal hamdu sa an yi saɓani shin dole sai ya faɗa wasu suka ce sai ya faɗa wasu suka ce ba sai ya faɗa ba wanda suka ce sai ya faɗa suka ce ai kamar yana sallah shi shi kaɗai ne idan kana sallah kai kai kaɗai kawai cewa za ka yi sami Allahu liman hamidahu kai shiru ina ce zaka ce rabbana wa lakal hamdu to kai liman ba koyi ake yi da kai ba to dan me zaka ce sami Allahu liman hamidahu kawai ba za ka ƙara da faɗar rabbana wa lakal hamdu ba wai sai kai shiru wai saboda mamunka ne wai suke faɗa suka ce wa yace kai haka kuna tare da ni to amma yanzu wannan hukuncin haka yake akan mamu mai bin liman yanzu mai bin liman dole sai ya ce shi ma sami Allahu liman hamidahu to kaga ashe akwai bambanci tsakanin sallar wanda yake sallah shi shi kadai da wanda yake mai yake bin liman shi yasa suka ce kana canja niyyar nan in dai baka sake sabuwan wato kana baka yanke wacce sallar ba ka zo ka sake sabuwan niyya ka shiga da niyyar bin limanci ba to Allah kawai zai duba niyyar ka ta wannan farkon ne da haka bai inganta ba haka kurin mutum yana sallar shi kadai sai ya ga jama'a ana jam'i lab lab lab lab sai ya lallabo sai ya jona bai inganta ba bai halatta ba shine abin da malamin yake so ya ci sannan har yanzu bambancin sallar mamu da mai yin infirat munfarid shine shi mamu idan ya rafkanuwa kam ba ɗan gata bane liman ya ɗauke masa to wanda yake sallah shi shi kadai fa wa ya ɗauke mai babu ku yadda cewa akwai bambancin sallar mutum shi shi kadai da kuma sallar mamu ba ba yanda za a yi mamu ya ɗauke wa kansa wato sahau ba wanda zai ɗauke masa kuma ai wannan afwan mai sallah shi shi kadai don haka suka ce bai halatta ba mai sallah shi shi kadai ya koma ya zama mamu ka shiga masallaci ka tarar da mutane sun gama sallah ka kabbara sallah kana cikin sallah sai ka ji wasu mutane sun yi kadkamar sala wajen mutum ashirin kai kana yin taka kai kai kadai sai ka ce ah to da ni ni kadai ba gwandan dan ƙara takawa ba in dan shiga kawai sai ka shiga ka zama me a farko kana munfaridi yanzu kuma ka zama mu suka ce bai halatta ba kuma sallar bata inganta ba la yasihu lil munfaridi an yantaqila ma'muman bai halatta ga mai sallah shi kadai bai zama mamu kwata-kwata kare haka musamman malaman da suke da ra'ayin cewa annal imama yahmilu anil ma'mum al-fatiha da sauransu suka ce ai fatiha dole ne akan ka a farkon sallar to sai ka zo baka gama fatiha ba ko baka yi fatiha ba kuma kayi niyyar kai za ka yi sallar ka kai ɗaya ne ba sallah ba fatiha ta zama dole akan ka ba kawai sai ka nakala sai ka koma me sai ka koma mamu ka canja sallar dan haka bai halatta ba ina fata ana fahimta yawa to ya halatta liman daga limanci ya canja ya zama mamu suka ce la ya siku intiqalul imami ma'muman masu wannan mazhaban suka ce liman ma bai halatta ba yana matsayin liman kawai ya dawo mamu zai iya yiwuwa liman ya dawo mamu a sallar jama'a kamar yaya zai yiwu ta yaya a'a idan alwalarsa ta warware ai sallar ta mutu in ya je sake sabuwar alwala to to shi kenan to yanzu wata matsala ce wannan ta gaba da zamu zo mu tattauna kamar akwai limami ratibi sai ya zo yana sallah sai liman ratibi din ya zo sai ya matsa masa sai liman ratibi sai ya dora ya ci gaba shi kaga ya fara yana mai yanzu kuma an ƙara sallah yana mai to shi ma wannan za mu fafata a kan shi yau yaya hukuncin wannan zai yi ko bai zai yi yasa suka ce kan yace imamati hi fardan la yasihu an yadkhul al ma'mum wara al-munfaridi idza tara alaihi asna as-salam to yanzu wannan hukunci ne da wannan mazhaba ta Imam Ahmad suka tafi akai wasu malaman suka ce wa sahihu annahu yajuzu lahu zalika sahihin zance shine duka wannan abin da aka faɗa ya halatta canja niyya din kai menene kai hijira daga sallar kai kai kadai ka dawo ka bi ka bi jam'i suka ce babu laifi zai iya yin haka daga cikin malamai akwai wanda suka faɗa haka kuma suka ce da farilla da nafila da hukuncin ɗaya ne akwai riwayar da suka kafa hujja da ita riwayar abdullahi bin abbas da muka karanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya tashi yana yin sallah da daddare ba haka ne shi kadai ya fara sallah ko ibnu abbas ya ji karatun annabi cikin dare Allah ka azurta mu da yin sallah da daddare ibnu abbas sai ya ji ya ji wannan annabi yana sallah da daddare sai ya tashi ya yame sai ya bi shi suka ce don a tabbatar mana da cewa ba dole ba ne don an canja niyya ɗin nan ba kuskure ba ne ba matsala ba ne kaga yanzu manzon Allah ya tashi da niyyar yin sallah shi shi kaɗai amma da ibn Abbas ya zo take ai ya canja niyyarsa yanzu limanci zai yi ta yaya muka gane ya canja niyya limanci zai yi lokacin da ya zo ɓangarensa ta hagu ba sai ya kamo shi ya dawo da shi ne dama yanzu a nan annabi kashe wacce sallar ya yi ya daɗa kabbara saboda zai limanci to ku daɗa riƙewa cewa wannan shine hujjar da za ta nuna maka waccar maganar ta cewa wanda zai yi limanci dole sai ya kulla niyyar limanci akwai matsala akan ra'ayin shine yaya mutumin da ya zo yana yin sallah shi shi kadai sai daga baya aka zo aka ji wani sallah a bayansa akwai wani kauli akwai wata mazhaba da ta ce sai ya kashe wannan sallar ya sake wata sabuwar niyya ta yin limanci to kaga wancan ra'ayin ya fara samun me ya fara samun wato rauni ibn abbas ya tashi ya yi sallah a manzan Allah daga sallarsa shi shi kadai yanzu ya zama imam kaga mai sallah shi kadai ya zama liman suka ce al-munfarid wal imam bi martabatin wahida da mai sallah shi shi kadai da wanda yake liman ma duk martabar su guda ɗaya ne don haka ya halatta an yasira imaman ya zama ya halatta ya zama liman a nafila ko a farilla ko a farko ko a cikin sallah ɗin idan ka shiga sallar azhar misali kai kai kadai ka kabbara sallah sai wani ya zo sai ya yi kabbara ya jona tare da kai a zance mafi inganci da ya saba wa wannan ra'ayin shine ya halatta haka ɗin don in mun tafi akan wancan ra'ayin to gaba ɗaya ma mutum ya zo yana yin sallah a zo a jona jam'i a bayansa bai ma yiwa kun fahimta amma tun da babi ne na ilimi matsala ce ta fikihu ku sani akwai mazhabar da ba su gamsu da haka ɗin ba sun kuma hana da haka ya halatta shikenan kun samu jam'i saboda hadisin da ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. Wani ya zo yana yin sallah shi shi kadai, ya makara ɗan uwa bawan Allah. An idar da sallah sai manzan Allah sai ya gan shi, sai ce, Man ya tasaddaq ala haza jama'a wa zai yi wa wannan mutumin sadaka ashe akwai sadaka da kake iya wa ɗan uwanka ba da kuɗi ba abubakar shine mutum na farko da ya gane me annabi yake nufi yana nufin ba sadaka ta kuɗi ba sadaka ta a haɗa a jona a bishi a haɗu a yi jam'i don a samu ladan me jam'i sai abubakar ya ce ana gani kawai sai suke sallah su su biyu me wannan hadisin yake nuna mana yanzu wancan ba ya fara sallah shi kaɗai ba yanzu kuma wani ya shigo daga baya kenan ba laifi ba ne don an samu me canjin niyya ɗin tunda aiki a gaban annabi ya tabbatar daman shine shari'a ɗin a yi abu a gaban annabi bai musanta ba annabi bai ce kai sake sabuwar ikama abubakar ya bi ka ba ko abubakar sake sabuwar ikama ba jona ya bi shi sannan wannan hadisin dalili ne da yake nuna mana halaccin yin jam'i na biyu a bayan sallar jam'i ta asali ta masallaci akwai wasu malamai da sun tafi akan haram ne bai halatta ba ko makaruhi ne mai ƙarfi maimaita sallar jam'i a masallaci bayan liman ratibi ya yi jam'insa wani ya zo ya yi jam'i sai dai kowa ya shi shi kadai suka ce sam ba a yadda ba da haka duk wanda izo a makare sai dai sallar shi shi kadai maganar kuku biyu ku haɗu suka ce a'a akwai fitina za a zo a raba kan musulmi za a zo in wasu ba sa son wancan limamin ratibi za su rinka bari in ya idar da sallarsa su zo su tada tasu fitinar da za su yi ya haramta wannan abu su kuma abin da suka dogara shi kenan to sai malamai suka ce a'a ai ko lalle ya halatta tun da gashi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wani ya zo ya makara yana sallah shi shi kadai manzo Allah ce man yatasaddaqa ala hada waye zai wannan sadaka abubakar yace gani abubakar ya jona masa suka yi to kenan kaga me ya halatta kullun mu ɗaliban ilimi mu rinka gane matsaloli na fiqhu addini in wani yace haram ne wani kuma ya ce halal ne to kowanne in kai da za ka yi haƙuri ka bibice su za ka ga dole akwai dalilin suka dogara shi sai dai wani ya dogara da hujja mai ƙarfi wani kuma ya dogara da hujja ba mai ƙarfi ba yanzu wancan ra'ayin da muka tafi a farko a kansa ai ya ɗauki hankalin ku ƙware tunda an gaya muku ba dai liman yana ɗaukewa mamu kaza ba to yaya zai yi bai niyya ba kun tafi akan haka ai suna da hujja mai ƙarfi to amma sai aka samu wani dalili a aikace da ya nuna saɓani haka sai to sai kuma hukunci na gaba da zamu yi malam ya ce ku kura wa inin fara da mutammun bila uzurin batsalat hukunci na uku mutumin da yake mamu ne kawai yana cikin sallah sai ya canja sai ya dawo ya sallasa shi shi kaɗai sallasa ta ɓaci mun kammara sallar isha'i muna ta fafatawa kawai sai ka ce kai kai fita za ka yi kawai ka fita daga niyyar jam'in kawai ka je kai sallar kai kai kai kai kadai ma'ana ba wai ka sake sabuwar iqama ba ka zare jikinka tun da liman ya ƙi ruku'i kai sai kai ruku'in ka ta ishe ka haka kai maza maza da wuri ka gama ka tafi abunka badalat sallaka ta me ta ɓaci in ji malam Allah ya masa rahama ta a'a ina zuwa ne akwai matsala ai akwai matsala akwai damuwa to yanzu dai wannan hukunci a wannan mazhabi ba a yanke sallah mutum yana bin liman ya zama shi kuma ya zama shi shi kaɗai bai zai yi ba la yasihu min al-mukallaf kenan an yanfarida an al-imam wa zalika li sibati salati yusra al-imam me dalilin su suka ce yau ai sallar mamun a jone take da sallar liman yaya an fara da shi da matsayin yana bin liman kuma zai zara jiki ya ƙarasa sallarsa shi shi kaɗai suka ce sallah ta lalace kun ji hujjarsu wannan idan ya yi ba uzuri kenan to amma yana iya yi ya yi da uzuri uzurin da yake ya shafe shi shi a karan kansa ku kula da wannan fiƙihun yau za mu karanta cewa akwai wani dalilin da zai sa kana bin sallar jam'i ka yanke ta ka fasa ka ƙarisa sallar ka kai ɗaya da uzurin da yake ya shafe ka kai ko kuma ya shafi waninka kamar misalin mutum ne yana bin liman sallah sai liman ya je ya jawo doguwar sura yana ta bugawa kuma ya tsawaita tsawaitawa ta wuce hankali to a bayansa akwai mai ciwon siga yana yawan yin fitsari ya ga cewa in ya biya limamin nan sai ya gama suran nan da ya ɗauko gaskiya fitsari zai yanke masa ya masa asarar jam'in kuma ya sa shi matsala ko kuma mace da take al'ada tana tsammanin yau al'adanta zai zo kuma satin da ya wuce ƙarfe ɗaya da kwata ko da ashirin al'adan nan ta zo mata tana tsammanin anytime al'adan nan za ta iya zuwa mata to kazo tana bin liman sallah ya je ya ɗauko dogon sura ko sallar isha'i tana tsammanin in fa ta kai ƙarfe kaza lalle al'adar nan za ta zo mata kaga uzurin nan zai iya me zai iya sa ta samu mushkila akan sallarta to kaga wannan uzuri ne da ya shafi mutum shi shi kadai a malamai suka ce ko kuma yana da ciwo ciwon ciki ciwon kafa ko wani ciwon jiki ko wata damuwa dai kuma yana bin liman liman kuma ya fafato gashi nan ya ki tsayawa kawai ya halatta ya yanke sallarsa tare da liman ɗin ya canja niyyar kaga magana canja niyya ta zo wanda ɗazu mai littafin ya ce a'a kuma kar ku manta shi fa ina kan ra'ayinsa shi mai littafin yanzu wannan ra'ayin muna yin faɗan saɓanin mai littafi ne shi ai kaga ya tafi a ce wa inin fara da motan mun bila udurin baɗaras ko ko da yake ya ce bila udurin mai uzuri shi ma ya ce bila uduri ba da uzuri ba to kenan inda uzuri fa kenan bata ɓaci ba ya ku limamai duk wanda ya jawo doguwar sura a bayansa akwai mai larura mutum ya gaji da bi ya ga ba zai iya jurewa ba kurin ija baya iƙarinsa sallarsa a masallacin ya harari kowa ya juya ya tafi abinsa me yasa akwai uzuri kenan kaga ya canja abin da nake so ku gane kenan ya canja me ya canja niyyar bin liman yanzu ya dawo yana mai sallah shi ɗaya to yaya waɗancan malaman za su ce munfaridi shi kaɗai ba zai iya canjawa ya dawo ya bi liman ba a cikin sallar dole sai ya canja sallar ya sake kaga wannan ra'ayin shi ma ya samu mai ya samu rauni ya samu rauni za mu kawo dalili akan haka insha Allah ta'ala to akwai uzurin da kuma ya shafi wani ne bai shafe shi ba kamar misalin mace ce tana da yaro tana shayar da shi ta zo tana bin sallar jam'i kawai sai ta ji yaron ta yana ta kuka yana ta kuka ta ajiye shi watakila a nesa iya ta kuka iya ta kuka to ka sani ko wuta ya fada ka sani ko wani abu ya same shi ka sani ko wani ciwo ya kama shi to wannan ma al'uduru الذي يتعلق بغير المصلي يجوز له أن ينقطع عن الإمام إذا أذري ترى عليه الأذر الذي يتعلق بغيره wani uzurin da ya shafi waninsa ya zo masa zai cutar da wani ya halatta in yanke sallar ba wai fa assalamu alaikum ba a ka zare jikinka daga jam'in kai shaf shaf to kar na ce shaf shaf kai me zan ce ne jama'a kai ta sama sama ko ya za to ka takaita ya dan fulla da bi ko ka taila da wato ta lallaba ta yi a hankali ta kammala salat sai su dauki yaronta kuna tare da ni kuma alhali lokacin tana jin tana ita ma muce kada yaron ya cutu ko wani abu makamancin wannan um, akan wannan suka ce idan mutum ya buƙaci ya yanke sallar da yake bin liman jam'i saboda wata maslaha, kamar yaya, yana da jirginsa zai tashi zai tafi saudiya karfe biyu daidai zai tashi ya ce bari ya yi maza ya je ya yi sallar azahar ɗinsa da la'asar ɗinsa tsautsayi ya sa ya fada bayan wani liman a airport ya jawo sallah mutumin nan ana sallah yana dubawa ana cewa last calling boarding an gama kira za a rufe jirgi yanzu wannan uzuri ne ko ba uzuri ba ne ya fita daga jam'in ya ƙarisa kayansa shi shi kadai ya je ilhaƙin jirginsa ku gane wannan fa ku fahimci wannan yana da kyau yana da alaƙa da ibadanmu kuma lallai za ta iya samu kuma ba mamaki wani a yi wannan abin ya yi wani hukunci wanda ba haka ba amma kuma shine daidai ya halatta ga maslaha saboda akwai uzuri ka yi kenan uzurin naka ko na waninka to wasu sun ci sun kawo dalili malamai suka kawo dalili suka ce ga abin da ya faru sayyidina mu'azu dan jabal ya fara sallah da mutanensa da isha'i wata rana ya ɗebo bakara su ma suna fafata ya yi ta yi to akwai wani mamu yana da ‘yan raƙumansa yana da lokacin da yake ba su ruwa da daddare da lokacin da yake ba su abinci kafin ya ƙarisa gida ya ba wa dabbobinsa abinci ka duba wannan uzurin fa na dabbobinsa ne ba uzurin kanshi ba kawai ya ga mu'azu ya ƙi tsayawa sallah fafata ake ta yi karka ji daman karatun sahabbai kan ba magana mu'azu bai san da mai uzuri a baya ba to kuma annabi ya bada ka'ida idan ɗayan ku yana limanci ya rinka ji a bayansa akwai mai uzuri akwai almarida akwai zalhaja akwai wanda yake kan hanya akwai ba mamaki wani ya zo wucewa yana sauri zai je asibiti ne zai ga likita karfe kaza sai jan Allahu akbar a barin zai ne jami'a ya ji kana ta fafatawa ka daɗe wannan bawan Allah da ya tuno ‘yan raƙumansa ya ga za a samu matsala, ya ga mu'azufa bai da niyan gama sallar nan, sai ya ɗan tattaka baya-baya, ya yi sallarsa iya tasa iya imaninsa ya fita ya tafiyarsa. Ana idan da sallah sai aka ce wa ma'azu ka ji ga wani ya yi, sai ce munafuki ne. ce ai wannan munafiki ne innahu munafiq sai aka kira mutumi sai mu'azu ya ce da shi kai munafiki ne sai ce lastu bi munafiq ya nuna mu'azu ya ce ni ba munafiki bane ni ba munafiki bane ya ce ni sahibu harsin wa zar'a ina da gona ina noma ina da dabbobi kuma ni na zo masallacinka ne sallah ne ina da lokaci don haka na ga baka da niyan ka gama yanzu ni kuma ina da tsari na na yanke sallah na je na yi sai rikici ya yanke sai aka tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gashi gashi kaji abin da ya faru a wata riwaya aka ce mutumin ne ya ce tun da kace mun ni munafiki ne sai na je wajen annabi ya kama ya tafi gurin manzon Allah ya ce ya rasulullahi mu'azu sahabinka yana mana limanci a unguwar mu zai zo ya yi jinkiri mutumin ya ce zai yi jinkiri bai zai zo da ruwa sai ya gama jam'i da kai muna jiran sa ni kuma ina da gona ina noma ina da dabbobi ina kaza ya zo ya kama hanya ai ya kama sallah ya kama suratul baqara ya rasulullahi naga ya ki gamawa ni ko na ja jiki na na ƙara na kammala sallata dan je in biya bukata kuma wai mu'azu wai yanzu yazo ya ce munafiki ne da sauran sabai a masallaci ana ta mun fada ana cewa nayi ba daidai ba manzo Allah ya juya ya kalli mu'azu kafin me yace da shi afattanun anta ya mu'az kai mai fitinan mutane ne ya mu'az daga liman fa ya dame shi ya mai da shi a fattan fitinan mutane za ka ya kai mu'az sau uku afattanun anta ya mu'az afattanun anta ya mu'az mai fitina ne ka zaka fitini mutane kai ya mu'az wallahi malam mu'az malam sai sai kuka sai ya firgita manzo Allah ya kafa doka yace daga yau dan ɗayan ku in yazo yana yin sallah ya sauƙaƙa wa mutane kai ya tsananta yace me laifi ka karanta musu wa shamsi wa duhaha ka karanta musu wallaili idza yaghshaha ka karanta musu alam nashara ka karanta musu kaza me laifi ka zo ka karanta musu sura mai tsawo kaga qur'ani ya karanta amma ku yi wa mu'azu uzuri imani kuma su waye suke bayan sa almajiran annabi ne to amma anan manzon Allah yayi accommodating uzurin ɗan adam to wannan hadisi dai gaskiya limamai ba son su suke sosai ba kuma yana cikin hadisan da za ga da wahala limami yana hudu ba kai yana sharhi da ƙarin bayani saboda kowa yana ɗan zarmewa lokaci shi ƙur'ani wani lokacin ɗiba mutum yake yi sai ga mutum ya ɗiba ya yi ta yi ya yi ta yi musamman Allah ya sa abubuwa suna daidai ba matsalar cefane Allah ku duk wanda duk limamin da kaga ya saki jiki yana karatu to ka tabbatar ya sallami gidansa a wannan ranar bai da matsala akwai sallolin da ake tsawaitawa a mori sallar tarawihi sallar tahajjud amma sallolin farilla akwai wanda aka ce a tsawaita shi ma wannan tsawaitawan da taƙaitawa a cikinsa kamar asubahi a tsawaita amma fa a taƙaita me ma'anar a tsawaita a takaita a tsawaita amma a tuna akwai mai larura a cikin masallaci to shi kuma wannan hadisin yan uwana masallata ba kuma dalili ne da yake nuna kullum a makale liman a qul wallahu da inna adina ka ba ka san akwai wasu kuma marasa gaskiya su kuma kullum inna adina ka qul huwa shab shab ai maza maza ai a gama kana dorawa wani ma wai har lissafi yake wai wai ya karanta mana ya fi shafi daya to me ya kai ka na wani lissafa shafi daya ko shafi biyu ya karanta ko kuma kar ku fake da wannan saboda in an duba kuma sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace a takaita din kuma to za a ga kuma ta saba wacce muke yin ta kuma a yanzu kan da yanzu ka duba wa durfa annabi yana karanta ta a suratul sallar magariba duba tsawon wa dur wa kitabin masdur manzo Allah ya sha sauke suratul araf a sallah araf ya zube ta gaba daya To, amma wannan malamai suka ce hukuncin masallacin da yake da masu larura ne. In aka samu lafiyayyu shiryayyu wanda sun kimtsa sun yadda za su yi sallar mai tsawon, in suka yi ba za ba Allah ba. Yanzu a Misira, Alƙahira, akwai masallacin da liman ɗin in ya fara sallar isha'i. isha'i idan ya fara ta baya gama ta sai wajen sha ɗayan dare ai ƙwarai kuwa sha ɗayan dare in aka fara ta wallahi malam magariba kuwa in ya ɗebe ta sai duk an gama sallah ko ina yake idarwa ya sha sauke suratul baƙara a sallah asubahi wannan ya shayi in ya ɗebo ta dukan farko zai sauke izu uku haka kuna tsaye raka'a ta biyu ya cika ta kuma wallahi malam cika ake a masallacin ni na jajje masallacin amma yanzu abubuwa sun canja an tura hukuma wataran an kama shi an yi waye waye an ce mai tsananin addini ne yanzu ya daina limancin amma akwai waɗanda a masallatansu a cikin unguwa sun shirya suna irin wannan ina irin sallar manzo Allah da ake cewa ya fara sallah sai gari ya waye nan an fara ganin haske akwai masu gwada ta sosai kuwa yo tahajjud da kake gani fa hatta tahajjud din nan kake gani akwai masallatan da tun Ramadan din farko suke fara tahajjud din su limamai ne ake gayyatowa ƙwararru gwanaye na Qur'ani wanda in suna karatun ba ka gaji ba ana idar da isha'i za a kura lasfika a buga kullum sai an zuba izu goma a tsaye izu goma yau izu goma gobe goma duk inda suka yi kwana shida sun sauka kwana shida sauka kwana shida sauka akwai masu watsa ashirin ashirin ma iyawa ne ai mu amma mu raunin mu malam ko gwadawa ma ba ai a samu wani masallaci ne yan gaba dai gaba dai matasa ku haɗa ku ce duk wani dattijo mai matsala dan Allah ya canja masallaci ya tafi wani wuri ku jarraba ku gani mu gwada imanin mu ba a yi ba a yi amma za mu iya tsayawa a layin mai a layin banki mu yi awanni babu damuwa ofe ɗinka ne ya cinye maka kuɗi ka je ofis kana neman ka bika dubu uku da ɗari biyar ne ba kana neman ka bika dubta wallahi sai kai awa uku kana jira amma Allah ya mana afuwa kuna tare da ni yawwa to wannan kenan ya halatta ko ya halatta mutum malamai suka ce idan yana bin liman sallah uzuri ya zo masa to shikenan sai ya yanke sallarsa ya kama tasa ya kammala to hukunci na gaba da lokaci bai bar mu ba shine shin idan sallar liman ta ɓaci to ta mamu ma ta ɓaci ko ko zai iya ya sallar liman ta ɓaci amma ta mamu ba ta ɓaci ba sannan yaya maganar idan liman sallarsa ta lalace ya jawo wani akwai maganar ya jawo wani suka ce wa ya sa ka ka jawo wani tun da sallarka ta lalace ka tafi kawai aka ce ya za suka ce kowa ya ƙarasa shi kadai tun da liman ɗin ya samu matsala me dalili suka ce mu'awiya ibnu abi sufyan an soke shi wata rana mu'awiya sukansa da aka yi yana sallah ya faɗi ba wanda ya jawo ba wanda ya ci gaba da sallar kowa kawai sai Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu Allahu akbar kowa a gama sallah suka rike wannan kissar ta mu'awira suka ce dan haka duk lokacin da liman ya samu larura a sallarsa fut ya kama hanya ya fita abinsa ya za a yi da mamu kowa ya shi shi kare shi ne kuma ra'ayin mai wannan littafin ya ce bilas istiklaf ko falas istiklaf in kullu da za ga yasa babu istiklaf wasu kuma sai suka mai da martani suka ce a'a bara a ce ba za a yi ba ai kuma haka ne ai kuma Umar yayi Umar ma ba an soke shi ba a sallah a ranar juma'a yana sallah wanda ya kashe Umar da asubahi ai makami ya soka masa a cikin sa ya fasa mai ciki jini ya fito da nonon da ya sha da daddare amma Abdurrahman ibn Auf shi ya ƙara sallar a riwaya ma aka ce duk da sallar asuba ce mai tsawo ce amma sai Abdurrahman sai ya taƙaice sallar saboda an kashe imam ya yi maza maza aka ida da sallah suka ce da istikhlafi da a maye gurbin liman in sallarsa ta ɓaci ba ni sunan shi da ya halatta da bai halatta ba to me yasa Abdurrahman yayi sai suka ce to ai to ai wannan shi Umar ne ya sa shi to wancan fa bai sa shi ba da haka in liman bai sa ba kar wani ya shiga tunda kujerarsa ne in bai bayar ba kar wani yawo maganganun da suna da yawa kuma babu lokaci to yanzu a nan gurin mu'awiya ba sahabi bane umar ma ba sahabi bane to ga mun samu matsalar maganar sahabi ko in ce aikin sahabi da aikin sahabi kuma duk ba an ce mai koyi da su ba to yanzu ya zabi to a nan gurin sai a duba matsayin sahabin yanzu da mu'awiya da umar waye yake gaba shi umar akwai hadisin da ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ku koyi da sunnata da sunnan halifofi masu shirya da haka kai tsaye idan aka samu sabani tsakanin sahabi da sahabi to ana duba darajar sahabin sai a ga wanne ne yafi kusa da annabi wa yake bi fi matsayi da ɗaukaka a cikinsu wane ne sai a ɗauki zancensa wancan kuma sai a ajiye masa maganarsa da haka wanne aka ɗauka maganar sayyidina umar aka ɗauka ya halatta liman ya sa wani ya maye masa sati mai zuwa insha Allah za mu daɗa fafatawa akan wannan Allah ya sa mana albarka Allah ya ba mu dacewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh